الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إن أوام سجرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجلس منا karatun son nisa'i almujtaba ko almujtana majalisi na nawa kenan 27 za mu tashi hadisi na 121 Allah ya datar da mu ya tsarkake niyoyinmu ya kuma azurta mu da aiki da abin da muka sani kuma kurakuran mu ya gafarta mana marasa lafiyarmu Allah ya tada kafaɗinsu akwai ɗan uwanmu tahir a tijara ya kwanta asibiti an ci an sallamo shi Allah ya kara mai lafiya akwai yayin shi malam Muhammad al-Awwal mai jan baki shi ma an mai aiki a kafa a Sasunusi amma an sallamo shi da nake fahimta eh to Allah ya ba su lafiya da dukkan marasa gaba daya waɗanda suka riga mu da imani Allah ka ji kansu اقرا
بسم الله الرحمن الرحيم اخبرنا سليمان بن داوود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الله عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين
to wannan hadisi har yanzu ba mu gushe ba na cikin cikin wato kitabu tahara kuma hadisin mu na 121 kamar yadda muka ji ruwayar da aka samu an samu ne daga Sulaiman dan Dawud da Al-Harith bin Miskin kun san Al-Harith bin Miskin abin da yake cewa yakan ce me qira'atan alaihi wa ana asma an karanta a gabana ko an karanta mishi yana ji ne kuma ina sauran shi tunda ba a majalisin bane ya tsaya ya saurari karatun wannan magana mun shayin shi lokaci daban-daban da suka wuce na fata ba za mu manta da wannan ba tsaye to yake cewa yake cewa wato an samu daga abi salamata dan abdurrahman dan auf shi kuma daga abdullahi dan dan al-as shi kuma daga sa'ad ibn abi waqqas sa'ad ibn abi waqqas ɗaya daga cikin sahabbai ne guda goma da aka ba su aljanna daga duniya yana cikin guda biyar da sayyidina abubakar dalilin musuluntarsu an gane ko yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi shafa akan khuffi kawai yana ƙara jaddada da kuma ƙarfafa hadisan da suka suka wuce ne a baya yana jaddada su yana ƙarfafa su ne hadisi muna gaba أخبرنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن موسى بن عقبة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين أنه لا بأس به
قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن الطريف mun sha magana a kan shi shi ne malami na farko cikin wannan ainihin isnadi namu ismail ibn jafar ibn abi kafir al-ansari shi ne mutum na biyu wanda karɓaɓɓe ne amintacce ne gun malamai wato fiƙa ne sannan kuma wato Musa ibn Uqba Musa ibn Uqba shine ibn Abi Iyash al-Qurashi al-Asadi al-Nanqari shi ma malami ne karbabbe amintacce sannan kuma mutum na gaba a cikin isnadin shine wa na'am kafin shi tukun abin nazar abin nazar shine wa Salimu ibnu wato abi umayya al-qurashi at-taymi a darimi yake ce ainihin fiqa ne sannan sai kuma wato ainihin shi abu salama mun sha magana kan shi abu salama shine abu salama dan abdurrahman dan auf an gane ko ɗaya cikin 'ya'yan sahabbai ne sannan shi kuma daga sa'adu ibn abi waqas sa'adu ibn abi waqas mun faɗa ɗaya daga cikin waɗanda aka ba su aljanna tun daga duniya ne guda goma shine sa'adu ibn abi waqas ibn malik ibn ahi an gane ko yawa sannan kuma sahabi ne yana cikin ɗabaka ta farko ya rasu ne ainihin wato a makka fai jaddada hadisin da muke da shi ne a gaba kuma wannan hadisi hadisi ne sahihi ba shi kadai ya ruwaito ba bukhari ya ruwaito wannan hadisi hadisi mai lamba 202 haka muslim nasa'i kam ya ruwaito hadisin da ya wuce cewa annabi sallallahu alaihi sallama an samu ya ce dangane da shafa akan ainihin khuffi ya ce la ba asabihi babu laifi a yi shafa akan khuffi muna ƙara jaddadawa mutum ya samu dama ko kasuwan kurmi in ya ji ko in samu dama zuwa umra ya sayo hufi don ya zo ya nuna ma ko da 'ya'yan shi da almajirai yadda ake shafa akan hufi domin za ta iya faruwa gare kana bukatar kai shafa akan hufi in baka sani babu yadda za ka yi hadisi na gaba
أخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لهذا فلما رجع تلقيته بإجابة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت به الجبة فأخرجهما من أسفل الجبة فغسلهما ومسح على خفيه ثم صلى بها
wannan hadisi ya riga gabata a baya hadisi mai lamba 123 a mazajen da ke ciki duka-duka isnadin mutum nawa ne alibin khashram isa cewa al'amash cewa muslim sai kuma wa masruq ibn al'ajda shi kuma wa al-mughira sudasi ne kina isnadi sudasi ko alibin khashram shi ne wa شيني علي بن خشرم ابن عبد الرحمن ابن عطاء ابن هلال آه كما إمام النسائي أوثق شيء شكل لتافن سميسونا أنبتن سونا يما لمن يتي حرافقة عيكنا نبي متن نبي تكين إسناد شيني أيني عيسى شيني عيسى ابن يونس أن أبي إسحاق السبيعي da fatan gane ko ya rusu ne ainihin wato a sham sannan ibn al-madini yana cewa ya fi baban shi cancantuwa a karbe shi a cikin isnadi to kaga wannan girmamawa ne al-a'mash shine Sulaiman ibn Mahran al-a'mash wanda mun sha fada wato shuba yana cewa babu wanda ya warkar da ni a hadisi irin al-a'mash tayyib baya ga shi akwai muslim shine muslim ibn subay al-hamdani wanda wannan malami ya rasu a shekara ta ɗari ko suka ce ainihin shekara ta tamanin da ainihin biyu sannan ibnus a cikin tabakat ya ce fiƙa ne yana da hadisai masu tarin yawa sai masruk haka ne shi ne masruk ibn al'ajida abdurrahman al-hamadani alwadi'i ana ce da shi abu aisha a raftun wanda wannan mutum ya rasu ne a ainihin wato wasit sunan gari ne kuma ya haya ɗan ma'in yana cewa ai wannan mutum fiƙatun lasano fiƙa ne ba sai ma ka tambayi wane ne shi ba wannan shi ne jerin gwanan wanda ke cikin isnadin sai almughira ɗin shu'uba almughira ibn shu'uba shi ne almughiratu ibn shu'uba ibn abi amir ibn mas'ud ibn ma'atib wato as-saqafi an gane ko kullum mutum ne na hannun daman annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hadisi kamar da bayani ya gabata hadisi ne wanda yake sahihi isnadinsa in mun da wasu bangarori da wasu malamai ke cewa akwai nazari amma dukkan hadisi wanda suka inganta to mai hadisin ke cewa to yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita li hajatihi dan wata bukata tashi falamma raja'a lokacin da ya dawo talaqaituhu ni sai na je na tarbe shi wa yake wannan magana mughira sai na tarbi annabi sallallahu alaihi wasallama wato da me bi idawacin da wato kace wato ƙwarya ko akushi wanda yake na ruwa fasababtu alaihi na zuba mai faghasala yadayhi ya wanke hannayensa thumma ghasala wajhahu ya kuma wanke fuskarsa thumma dhahaba li yaghsila dhira'i ya tafi dan ya wanke wato sangali na shaga muku sangali zira'i daga nan zuwa nan muna ce da shi sangalin hannu ko ka ce zira'i nan kuma kusassarin dantse nan kuma wuyan hannu arafton ya je zai wanke sangalin hannu a wannan lokacin wato fadaqat bihi aljubba rigar da yasa hannun rigar sai ya zamanto ya matse kun san mun wuce wannan hadisin a baya mun karanta shi saboda ka fa akhrajahuma min asfal jubba sai ya fitar da hannun daga karkashin ainihin ita jubba din dan dai a samu a wanke shi sangalin hannu sangalin hannu din ina fata an gane ko fa gasalo ya wanke su guda biyun ya kuma ya shafa akan khuffi kuma yayi sallah wannan hadisi bukhari ya fitar da shi haka muslim haka ibnu maja hadisi ne kamar da muka faɗa karɓaɓɓe tabbatacce sai mu je ga hadisi na gaba أخبرنا قتيبة بن سعيد نعم قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم.
أنه خرج لحاجته فاتبعته فاتبعه المغيرة مم.
بإداوة فيها ماء فصب عليه حتى فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الكفين hadisin ne wuce a baya ne dumanin su guda ɗaya ne ko an gane ko yawwa hadisin laif bin sa'ad al-laif bin sa'ad babban malami ne a masar sa'an imam malik ne shi yana misra malik na madina har an ce yana da makaranta mazhaba mai suna al-laifiya amma ba ta yi shaharar mazhaban malikiya hanafiya da sauransu ba al misali mutum ne kuma mai hali har an ce yakan aika wa malik da wato kyauta eh, yakan yi ado in ya zauna karatu kuma malami ne wanda yake ba karami ba wataran da la'asariya sai ya kwanta bacci saka ce gafata malam ai hadisi ya zo cewa duk wanda ya kwanta bacci bayan la'asar in ya gamu da taɓin hankali to kada zargi kowa sai kan shi sai ku tashi ku bani wani hadisin na hadisin ƙarya ya ja bargoron baka je ta bacci shi saboda ya san hadisi da ka gaya masa hadisi ya sani in hadisi ne ya san shi hadisin ƙarya ne saboda wanda ya ce duk wanda ya kwanta barci bayan la'asar idza junna fala yalumanna illa nafsahu in ya gamu da hauka ya zargi kanshi bai inganta ba an gaya malais ya ce hadisin ƙarya ne kuma ya isa ya faɗi haka ne don ma'abocin ilimi ne a wannan fagen ina fata an gane ko shi utaiba ya ji daga laif saboda utaiba ƙasa yake da shi a shekaru shi kuma ya ji daga ainihin yahaya shine ibn qais araftum shi kuma daga sa'ad ibn ibrahim shi kuma daga nafi shi kuma daga urwa dan mughira dan mughira dan shuba shi kuma daga baban shi isnadi wani iri ne guda nawa kenan guda bakwai magana guda ɗaya ce hadisi ne wanda yake sahihi ba shi kaɗai ya rawaito ba imamul bukhari ya rawaito wannan hadisi a wuri kusan guda takwas ko tara haka muslim a wurare da yawa wajen goma abu dawo da wuri uku wa haka za wa haka za wa haka wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ya fita don biyan wata bukata shi ne abinda muka faɗa a hadisin hadisi mai lamba 123 an gane ko fa'at ba'atuhu a lafazin ba sai ce mai fa'alƙaituhu sai na bi shi bi idawacin da mazubin ruwa a cikin idawa akwai ruwa fasabba alayhi sai na zuba mai ruwa din an gane ko ko kuma mai ruwa ya ce sai shi mughira ya zuba mai ruwa din hatta faraga min hajati har ya ƙara biyan bukatarsa yayi alwala ya kuma shafa akan khuffi sai mu je ga hadisi na gaba باب المسح على الخفين في السفر yau wato nan sabon babi nan yi magana akan shafar hufi idan kana zaune a gida to idan kana cikin halin tafiya ne fa daga nan zaka je Lagos zaka je Maiduguri zaka je Sokoto shafa ta same ka a cikin hufi a cikin hali na tafiya shin shafa a hufi sauki ne ko ko a ba sauki bane rangomi ne to malamai suna da mahanga biyu cewa duk abin da yake rangwame ne ga matafi wasu suka ce wanda ya tafiya ta sabo ban da shi saboda suna ganin ba zai kasar ba dalili in ya fita sabon Allah ne a uzubillah to duk wata gara basa da aka rangwanta musulmi mai da'a ban da shi in ya jawo shi ya bari suka ce hatta la yu'ana alal ma'asi dan kara taimake shi akan banna saboda sadda zara'i suka ce ana shi su suka ce la ba musulmi ne khalas yaje yi bana ya zama hana musulmi cin gajiya da garabasar addini zambuhu zambuhu wa amaluhu amaluhu laifin suna nan documented amma ba za ka hana shi garabasan ba wani za mu dauka ni ina ganin bin ya fi ƙwarai da gaske in dai ba ya halatta wannan sabon ba in ya halatta zama kafiri kuma kira domin idan Allah ya haramta abu kai ka halatta to kana janja da ubangiji wannan kuma kafirci ne arabtum saboda haka wanda ya tafi tafiya tafiyar nan iri uku ce akwai tafiya ta wajibi akwai tafiya ta haram akwai tafiya ta halal tafiyar wajibi kai ma iyaye ziyara in suna garin da ba nan kake ba su ka kai mu ziyara ai awwalu ma yajibu ba ka bane tafiya aikin haji tafiyar me wajibi ne a kira ka a ce babanka ba shi da yana asibiti ka zo kai jinyar shi tafiyar wace iri ce yawa akwai tafiya ta halal zuwa kasuwanci a Lagos wannan ba wajibi ba ne za ka yi a kano ai akwai tafiya ta haram wannan kuma is clear ya tafi kallon kwallo ne kawai kuna son kuce halar ne? to amma kuma fa ka lura laifin kwallon ba za ka ce kama wanda ya je saboda a uzubillah kilaki ne ya bi ta karunan su yi zina da ita ba bisa uzubillah wannan ya fi kazantuwa ya fi muni amma shi ma wanda ya zan kallon kwallo menene je misali ai kare in ka ga yana sansanin takalmi ɗauka zai kuma a jiru zuwa rafi da tukunya wata ran sai ɓalgacin ji masu magana mai zuwa ɗin don kallon kwallo sannu sannu zai faɗa cikin haɗari so sai ka kalli tafiya a classes uku tafiyar wajibi shefi cancanta a bashi wannan garaɓasa din ko ba haka ba tafiya ta haramci na gaya muku sabanin ra'ayi guda biyu amma shi ma mun karkata zuwa ga yi laifin sunanan damar sunanan tafiya ta halarci shi ma aika man na farkon ne ai tun na halar ne zai je tayyib to sai hadisin ke cewa hadisi mai lamba 125 arabtum yake cewa hadisin mughira kuntu ma'an nabi yace na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gane ko fi safarin a cikin wata tafiya na'am ba karanta ba ikra
أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال سمعت إسماعيل بن محمد بن سعد قال سمعت حمزة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال تخلف يا مغيرة وارجو أيها الناس فتخلفت ومعي ومعي إداوة من مالي ومضى الناس فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجه نعم فلما رجع ذهبت أصب عليه وعليه جبته رومية ضيقة الكمين فأراد أن يخرج يده منها فضاقت عليه فأخرج يده من تحت الجبة فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الكفر na'am wannan hadisi sahihi ne duk mun riga mun karanta shi a baya a maimaitawar yana fito maka hanyoyi da yawa da hadisin suka fito an gane ko yake cewa shi hamza dan mughira dan shuba yana ba da labari daga mahaifin shi mahaifin ke cewa na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam a wata tafiya faƙala sai annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam takhallaf ya mughira wamdu ayyuhan nas to kaga lafazin ya manta da na baya ka karin ilimi ne kai mughira tsaya tsaya tsaya tsaya ku sauran mutane ku wuce kenan ana cikin tawaga ne kenan yana maka baya tafiya shi kadai daga nan za mu hango hukuncin mutum ya yi tafiya shi kadai an ce mai keta dokan jeji ya yi tafiya shi kadai shedan ne kwarai kuwa matafiya biyu shedanu ne mutum uku ne karauka tawaga to in muka ɗauki wannan hukuncin mutum misali ya sukwani mota daga kano ya nufi akwai bom can wata duniyar shi kadai kuskure ban ci haram ba amma kuskure ne babba kusan za ka ce haram tunda an ce matafi shi kadai shedan ne ai yana cikin tafiya tare da sahabban sassausa ya ce mugira kai tsaya kuku wuce gaba saboda zai kewaya ne mugira zai mai aiki sauran su wuce kenan shi kadai ne ko cikin tawaga ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan za mu hararo hukunci fiqhu na in za ka yi tafiya ka yi tafiya aƙalla ku sai wasu ke cewa to ai wancan hannun saboda a wancan lokaci yawanci dazuzzuka na da yawa mutum zai hau teku shi kaɗai shi ne magana shaɗan ce zo amma a zamanin yau da wahala ka hau mota ka bi highway ko da kai kaɗai ne baka ta da wasu akan titin ba inda wasu ke kokari su fito ma hadisin kenan muka muna cewa a'a ko da hanya akwai motoci na zirga zirga mafi alkhairi karkai ta bi domin ai kadai ne motar to wani na shi da kai a lokacin da bacci zai ci karfinka ka saki hanya in kai kadai ne in kubin su da kai wani farka man akalla bai taimake ka ba ɗaya kenan na biyu kai kaɗai ne a mota da ganin zuwa abuja zuwa lagos zuwa kalaba zuwa port harcourt zuwa zuwa zuwa zuwa zuwa kai kaɗai a dokan jeji dare ya yi kai faci tsoro zai shiga zuciyarka saɓanin in ko biyu ne dole za ka fi samun ƙarfi ga ɗau shari'a tana karantar da mu me ya kamata kun fahimta ko? to saboda haka ina kira ga masu tafiye-tafiye duk muna cikinsu yi ƙoƙari in motar ka ce ka yi tafiya aƙalla aƙalla ko biyu in ya zama larura don ka kore shaidanci a kan mutum ɗaya tare da bin ma shaidanun ne to to amma da ya fi sauƙi ko allah kare mu ba ana nufin shaidani wanda za a lance shi ba ne ana nufin cewa a ya zama ka sami yan uwantaka a tafiya su da allah ina kira gare mu a yi wannan kila ka ce to a gida da gani sai matata to ai kun zama ku bidan ita ma mutunci ai da kuma dan mu jariri mai shan nono sun kai su uku su uku ne bare ba mutum bane mutum ne so da haka wannan zai fi kyau gaskiya a yi tafiya to ballantana kuma ya mace ita kadai ta yi tafiya ita kadai zamanin wayewa ke kadai ki ɗauki mota daga nan zuwa abuja da la'asariya baiwar allah ina imanin ke kuma na iya faruwa da ke kuma jajircewar da kike da ita ƙasa take da ita ta namiji wani ɗan uwa cikin yan uwa ya ban labari marigayi allah ji ƙanshi yake gaya ma wataran ya ce wataran sun tashi daga kano suna tafiya a mota su biyu ko su uku ne a motar za su ta ko kaduna ko abu nan ya ce ko sai ga mata suka wuce mu a wata mota dallili ya so uku fiyo suka wuce su su kuma suna tafiya sannu-sannu can sai wannan mota ta matan sai taya ta yi faci matan su hudu na tuna su hudu ne a shi ya ce haka suka fito su hudun suka yi cirko-cirko ba ɗaya da ta iya ɗauko su fana ta kwance a sa jak a ɗaga ba su iya ba to amma sai ta leƙen tsiya ga ɗan kwali an turo shi saba'in ta ga irin sana aiki wallahi ya ce da ni sai ce yawa za mu yi wazi suka dinga musu haka suka tsaya ya ce sai na ce da ɗaya daga cikin wanda ke cikin kai kai za ka je kai musu duk wannan aiki almajirin ya fito ya sa spana ya kwance yana jak ɗinku gashi can aka ɗaga musu aka cire tayan aka ɗaukar su baya aka sa musu aka ɗaure aka makalla lamun gode sai ce da su ina fata duk abin da namiji zai iya mace ma za ta iya ko? kun gani sakon su ne ai su hudu adadin taya adadin su kowace na wakilcin taya daya sai felike idan addinin ki yar uwa ya ce da ke ga abin da za ki don allah ki rike addini shine zaman ki lafiya yancinki da mutuncinki na tare da annabinki muhammadu wallahi aka tuntsar da ke zuwa ga wato feleke da ƙaryan wayewa bar kashace ba inda za ta tafi na faɗi launin saboda an bace tafiya ne na kuma ga muku tafiya a mataki uku ko dai tafiya ta wajibi na yi muku bayani ko tafiya ta haram Allah ka tsare mu da ita ko tafiya ta halal tayyib annabi sallallahu alaihi mun fahimci cikin tafiyar nan ba shi kadai bane to mu koma kan hadisin sai ce takhallaf ya mughira kai mughira tsaya wanzu ayyuhan nas ku sauran mutane ku wuce saboda ka sai suka wuce fa takhallaftu sai na tsaya injiwa madalla da na tsaya wa ma'i idawatun alban larabci fa takhallaftu menene wannan fili ina fa'ilin to yawa to ina shi filin na'am allam ba fili mazi ba ne? to me yasa bai samu fataha ba madalla ya yi itisali da ta'ul mutaharrik fa'il in ba ka ba ai ta hallafa ne ta hallaftu ya yi itisali da lamirin fa'ili fa na kalahu من النسبة إلى كونه إيش مجزوم صور الأمير الفائلي يا مقل كلمة سكينة تو فتخلفت متكلمني كو مخاطب متكلمني شيني first person dan ya ce sai na tsaya a baya wa ma'i tare da ni idawatun akwai wato mazubin ruwa in ka so ka ce ƙwarya ko ka ce ƙoƙo min ma'in na ruwa min bayaniya ce ko tabi'idiyya ce bayani yake maka an gane ko na ruwa wa madan nasu mada wani irin fili ne madi ne mankusi ne ko misali ko ajwafi ne na'am mankusi ne naqisi ne ya mudari'insa mada mada mada yamdi jara yajri amma baka amma khashiya gane bambanci kenan misali araftum sauraka mutane suka tafi wa madan nasu mutane suka tafi an gane ko fa zahaba rasul sallallahu alaihi wasallam ya tafi li hajatihi saboda bukatarsa falamma raja lokacin da ya dawo zahabtu sai ni na tafi ku kalli bambancin lafazin laƙaituhu a hadisin baya fa sai ce me sai ce at at at fattabatuhu ko ta fattabahu ko nan kuma sai ce me zahabtu hikimar hadisi ɗaya a dinga mudawalar sakir don a samu richness na lafazin da aka yi amfani da su kuma wannan zai ƙara nuna maka abkariya ta malaman hadisi kowane lafazi da suka rike shi suka kiyaye shi kuma sai da suka yi ma kowanne hukunci shi sa ba a samu duniya a rayuwar ɗan adam irin zamanin al'ummar annabi muhammadu ba cikakken abkariya ingenuity na gane abu lafazi a yi masa dalla-dalla saboda kimanta lafazin annabin musulunci ba annabin da Allah ya ba shi gata irin wannan annabi an yi maganarsa hidima sunansa an mata aiki an tsatsefe ta yadda baka isa ka faɗa ba in ƙarya ne tuni za a gane ka Allahumma salli wa sallim baraka alai raftun saboda haka yace sai na tafi gare shi asubbu alayhi ina zuba mai ruwa wa alayhi jubbatun ko ka duba alayhi guda nawa asubbu alayhi wa alayhi subhanallah wace arabiya ce wannan asubbu wani irin fi'ili ne mudari ne okay alayhi jarul majrur okay ina majrur din fi lamiri kuma lamiri kan wakilci suna ko ji ibn mali walismu minhu mu'ar mabni haka ya fada tayyib sannan to wa alayhi alayhi na biyu fa shi ma aljarul majrur ne ko wawo me take nufi anan na'am hal ne ba atafi bane hal alhali alharaf menene hmm من معانيها من الاستيلاء كدي تكنزل التعليم من حرف جر من معانيها من الابتداء كما تكنزو اتما للتعليم الى حرف الجر من معانيها الغاية خرجت من الى وهكذا وهكذا da fatan gane ko mukan so mu taba arabiya domin karatun da larabci ne ƙur'anin mu da larabci ne koyon arabiya awwalu ma yajibu ne ga duk wanda ke son fahimtar addini shi ba ma goyon bayan ka je ka karanta darasa islamiyya a jami'a da turanci ka fito da BA master turanci zalla kana karanta da 'ya'yan musulmi rabon gado hadisin annabi amma da turanci tun daga bachelor zuwa zuwa doctora phd da english tura mulki sun karantar da kai ba ka iya karanta larabci ina amfanin digiri din misali abinda muke cewa dole koyon larabci ya zama dole inda shi bature a iya iliminsa ya kakaba mana na yaran bari ma an gaya muku wani abu daya a yadda aka kasafta kasashen afirka renon ingilishi ana ce da su ne da francophone ba francophone ba ne yake ce da su anglophone haka suke cewa mimana anglophone الدول الأنجلوفونية لأنها تتكلم بالإنجليزية أنجلو دقى إنجليكيا kenan Najeriya anglophone ne alhali masu turancin ingila a Najeriya cikin miliyan 100 ba su kai 20% ba ba su wuce haka ba turanci dan gangare ba turancin bakin titi ba ba su kai 20% amma suna da karfin hali sun kira wa anglophone inda ake yaren ingila to mu turanci muke idan mu da turanci mu hausawa ne fulani ne bare-bare ne kaza-kaza ne nufawa ne kere-kere ne korokoro ne lume ne da sauransu misali hadil amma saboda sun muku mulkin mallaka kuke kiran kanku anglofo saboda gatsarasa ɗaya kenan su kuma saboda suna kishin yaransu waɗanda kuma ke faransanci fa francophone addu'ar francophonia niger cote d'ivoire chad cameroon cameroon wani bangare akwai masu turanci madalla ina wancan kasan kasar burkina faso sierra leone a sierra leone english na tsammani mali waɗannan ana kiransu ne francophone ok masu kuma wanda kuma suke amfani da harshen portugal fa suna kiransu ne kun taɓa ji akwai ƙasashe shida a afirka su kuma yarensu official ba turancin ba english ba ne ba faransanci ba ne portuguese ne su kuma ana kiransu lusophone lusophone angola mozambique cape verde su shida ne na zamanci guda uku din me nake cewa to idan ka je kasashen nan shida lusophonic lusophonia ke mafi yawan su yaren gargajiya suke yi amma baturan mulki mallaka saboda kishin yaren shi sai ce dukkanin ku yaren mu kuke yi kuma ci mai nake nufi saboda ka idan ka ce najeriya anglophone ai dalili saboda officially yaren ke abinda suke nufi ke to amma sai kai mana kudin goro har kafin zuwan mulkin mallaka a kano rubuce-rubucen malamanmu karanta littafin abdullahi soka ko sika mu muka bata sunan documentation da hausa ake rubutun ajami alkanami a borno wasiƙar da ya rubuta muhammad bello lokacin jihadi ka je ka duba je ka gidan tarihi a sokoto yana je history a gidan tarihi a sokoto takardar larabci ne bature saboda kishin yaren shi da ya fara mulkin mallaka daga 1900 ya saukar da union jack shekaru 60 sai ingilantar da mu sai ka iske dan boko musulmi ya fi iya turanci sama da hatta hausa ba shi magana jari ce sai ya sha wahala iya karanta ba maturanci ka ji rauro misali ba na inkarin ai turanci ba ne amma abinda nake cewa idan amarya ba ta hau doki ba a naɗa ba a ɗaura mata menene kaya ba to ni amarya anan ba hausa bane ma tukun larabci nake nufi lughal arabiya shi lokacin tafsiri mukan taɓa masail lughawiyya balaghiyya da sauransu misali saboda zaburar da ɗaliban ilimi arabtun zan so ku haddace baitocin shauƙi inda ya malarabci ya ce kun rena ne in ji arabiya tayyib saboda haka asubbu alaihi wa alaihi jubbatun amma a jikinsa akwai jubba rumiyatun barumiya ko kuwa kaga a lafazin ba babu wannan sifa babu wannan qualification din rumiyatun mansubatun ila ish ila ruma an gane ko madalla jubbatun suna ne ko suna ne mausuf ne موصوف ne ina sifar rumiya kamar ka ce wa alai jubbatun kanawiya kanar ai ka sifata ta ne ko kamar adjective ne alhali an sassa yana sanye da ainihin wata jubba barumiya bayyiqatun madalla wadda take da wato kuncin hannu to bayyiqatun dinnan ita ma sifa ce sifa ce ta nawa sai ka ce sifatun ce mudaf ko ba ko mudaf bace saboda an raba ta ga kummai menene alkummu hannun riga to sai zaman to hannun riga malam a takure ainihin misali yake fa arada an yukhrija yadahu minha sai yayi nufin man almurid an sallallahu madalla sai yana son ya fitar da hannunsa kamar da muka jire a baya daga wani hannun rigar fadakat alai sai hannun rigan ya takura gare shi ya kasa cirewa fa akhraja yadahu min taht aljubba sai fitar da hannun da karkashin jubba kamar da bayani ya gabata a baya fa ghasala wajhahu ya wanke fuska tasa waye da kuma hannayen shi wa masaha bi ra'sihi menene aikin bi anan alba'u suka ce me lil ilsaq ba'un ce ilsaqiyya yani wa alsaqa ra'sahu bi hadha almasah sai riskar da kanshi da wannan shafa din wa masa ala jubbatihi ya kuma shafa afan ala khuffai ko ya shafa akan fuska kenan duk sakon ɗaya ne araftum kenan a cikin hali na tafiya za a iya shafa a khuffi ba sai hali na zaman gida kawai ba inda na waqt fi waqt to ci gaba باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر hmm.
اخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زر عن زر عن صفوان بن عسال قال رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنا مسافرين Hmm.
الا ننزع خفافنا ثلاثه ايام ولياليهن Masha Allah. Wannan hadisi shine hadisi mai lamba nawa? 126. Hadisi ne Hassanun. Wanzu bani tarifin Hassan da muke ta faɗa kullun kamar da bai ya faɗa. Mhm. Wal Hassanul ma'ruf turqan wa ghadat rijaluhu la kasahihish tahara. Hassan kenan. yana da sharuɗa guda nawa hudu sabanin sahihi mai sharuɗa nawa biyar hadisin wane ne kutaybah ibn sa'id shi kuma ya samu daga sufyan wane ne sufyan ibn uyayna ibn babi imran maimun al-hilali ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hijaz shi kuma daga asim asim dan bahdala imamu asim shine fa asim sahibul qira'a kwarai kuwa asim ɗin nan dai mai ƙira'a wanda ɗaya daga cikin a'imma ne shi ne asim ibn bahadala wa ibn abin najud al-kufi al-asadi maulahum al-kufi abubakar al-muqri abu malaman hadisi gaskiya ba ifi ne suna rauna shi hadisi shi imamu wato ainihin asim allah ya rahamshe shi hadisi suka ce ba shi da ƙarfi a hadisi amma a ƙur'ani kakarka ne Allah da ikonsa kamar yadda suka ce ɗaya daga ko al'amash ne shi kuma ainihin wato ƙira'a karatunsa shafi ne amma hadisi kuma shi uba na cewa ba wanda ya warkar da ni hadisi irin shi wani lokaci ba ko Allah ke tara masa komai ba eh Allah kawai dukkanin alkhairanka imamu asim kenan yanzu duk karatun da muke yi karatun da ake yi a najeriya kashi 80 cikin rai nawaye asim shi kuma asim daga wa daga habs habs an asim wane ne malamin wato Hmm? habs almajirin asim to a cikin hadisin wa muke magana nan almajirin ko malami imamu asim asim ya roto daga waye na'am a si shi aka shi dai daga wurinsa aka roito habs habs da shi da waye suka yi musharaka wajen asim shu'uba barakallahu fikum araftum kuna ga muku imam asim kamar da kuka ji gumalaman hadisi kana mudha'afan rahmatullahi alayhi tama ba don shi kadai bane hadisin ya zamanto hasan ai ko ba ka ba in kana da mutum daya ya zamanto akwai mutaba'a da shawahid hadisi yakan ce da'ifi munjabir zai samu karfi a dalilin gangan ko irin da dangi sai tashi daga maroton hadisi zuwa ga hadisi wanda yake mai karfi araftun to yake cewa shi kuma daga zir shi kuma daga safwan dan asal safwan ibnu asal wannan fa sahabi ne shine Safwan ibn Asal al-Muradi an gane ko ar-Ridi wanda yana cikin tabaka ta farko kuma Bukhari ya ce da shi yana cikin wanda suke da ainihin wato a sahabbantaka ya musulunta daga baya lokacin an sulai karɓi aron dir ɗinsa lokacin yaƙi amma daga baya ya musulunta Safwan ibn Asal sukan ce ibn Usal Allah ya ƙara masa yarda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama rakhasa lana ya yi mana rangwami kun gane ko? rakhasa ya mana mai rangwami idan kunna musafirina in mun kasance matafiya Allah nan zai a khifafana salata ayyam kar mu cire mu kwana uku wala yali ya hunna dirarensu kenan in za ka yi tafiya an baka dama in kai shafa a kofi to ka zauna kwana ainihin uku da kofi ba sai ka cire ba saboda me saboda rangumi kana cikin larura a cikin hali na tafiya wannan hadisi ne wanda yake ainihin hassan an gane ko? to sai malamai suka ce asindi cikin shirin annasai yake ce zahiruhu an na atibarar mudda min waktin labsi la min waktin mashi awil hadaf mun yi tsallake ne? mun yi tsallake ne? sai ya bukulura da haka ba muna cikin hadisi na 126 ba mu yi da biyar ba? ya mun yi mana ai shi muka kare yanzu na ai ta ku karanto mana mu ji ƙarin karanto mu ji wanda muka kare na ƙarshe shi yake magana yana da jubba rumiya ko ba haka ba? 125 wannan kuma 126 ne ما المشكلة اقرأ
أخرجنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا وكيل أنبأنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن هزيل بن شريبي عن المديرة بن شوبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على على جوربين ونعلين قال أبو عبد الرحمن ما ما نعلم أحدا تابع أبا قيس على على هذه الرواية على هذه الرواية والصحيح عن والصحيح والصحيح عن المديرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفين to la'alla nisa'i saboda ganin ba ma mutaba yayi ya bar wannan riwaya din bai kawo shi ba misali saboda sunan nisa'i na daga cikin mafiya ingancin litin har suna cewa sharuɗin sa wajen karfa yafi na musulun kwari da haka suke ma gabatar da shi akan tirmidhi kai ma akan abu dawo da wasu daga cikin malaman la'alla saboda wannan bai yi basa da raba safa ala an an hadhihi riwaya mu je zuwa ga hadisin mu na gaba wa iyyakum mun ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya iyakance mana kwana nawa to shine suka ce to daga wani lokaci ne ake fara lissafin lokacin kwana uku din da ka daura huffin ne ko idan kai shafan asindi sai yake cewa la al'itibar ba daga lokacin sawan bane daga lokacin da kai shafan ne shi ma sai ce wallahu a'lam idan ka tafi akan a'a daga sawan ne fadhalika wasi'un insha Allah indana waqt na'am to saura minti ne rige to cikin minti zamu tsaya haka zan ci gaba da tambayoyin da na fara muku na kamar quiz a cikin ragowar mintocin guda biyu Allah ta'ala ya samu dace ya mana albarka ya karbi ayyukanmu ya datar da mu daidai mu Allah ya karɓa kurakuran mu Allah ya fi mana mun je karshe ko na'am akwai hadisi daya babin? to mu tsaya wurin da ya kawo Allah ya samu dace kamar yadda na ce yin sake raba ajin gida biyu inda na yi kwanaki tamboyina akan ƙur'ani ne zalla hikimar wannan zaburar da mu wajen al'i'tina wal ihtimam bil masail ad-diniyya al-ilmiyya at-ta'limiyya ad-dirasiyya at-tadrisiyya arafton wannan shafi tambaya zan muku akan qur'ani zalla kawai ku bani amsa Allah ta'ala da yace kun shirya ko al-lu'lu'u wal marjan gaya min surar da wannan lafazi yazo sur za ga min kawai na malam fada mana ka daga hannu lokacin na tafiya kai suratul rahman makibir surakunan ku gaya min inda Allah ta'ala yake cewa bi mawaqi'in nujum fala uqsimu bi mawaqin sunan sura kawai zawo gaya min wace sura ce waqi'a maki biyar ko kuma nan tambaya ta ta gaba qur'ani ne zalla Allah ta'ala da yace wato ainihin على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وش سورة شيء سورة البقرة ماكي بيرغو مكينا سورة كو الله تعالى يا فدا الاتافنسا ينا شيوا wato ainihin kala ya maryamu anna laki hada wace sura of gami wace sura ce suratu suratu zero ga irin ta nan don kun ya ce maryam ali imran is late so da kama ki biyar nan maki goma tambaya ku suratu maryam ne ba suratu maryam bane suratu ali imran innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila wata sura ce a nan ne na'am nisa maki 15 555 kun kuna da goma ko kun ku gaya min inda Allah ta'ala yake cewa wal muhsanatu minan nisa wace sura ce suratul nisa maki biya jamil jamil jamil jamil Allah tabaraka wa ta'ala da ya ce wato ainihin a wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun wace sura ce kafin da kirga biyar ku gami sunan suran daya biyu nan uku na malar suratul excellent muminun ainihin aya ta ɗari kenan maki ainihin biyar ashirin kenan ko kuma ku gaya min bayan Allah barakallahu fina wa fikum Allah ta'ala yana cewa qul liman al-ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun suratul muminun jamil again maki biyar kukunku ba ni amsa Allah ta'ala da ya ce fabi ayi ala'i wace sura ce kowa ma zai amsa to usman na'am ar-rahman ko da ya ce Allahu samad wace sura ce a to ai misoki ne suratul ikhlas jamil jamil jamil jamil Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa yatamatta'un ya'kulun wa yatamatta'un kama ta'kul am wa naru mathwal lahum wace sura ce kamar waye suratu muhammad excellent makibiyar jamil da allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wato azbiruhu wato waqiruhu wato sabbihuhu wato sura ce na'am suratul fatah jamil yaro makibiyar nan kuna da nawa na'am kana lissafi ko jamil allah nan talatin ƙorani zalla nake so sunan surorin kawai nake so tambaya ta gaba Allah ta'ala yana cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wace sura ce daya biyu suratu suratu Allah ba ruwanka suratu me malam faɗa lokaci na tafiya suratul qamar zero ku amsa bonus kyauta wace sura ce suratul qaf sura mai lamba 50 barakallahu fikum inda Allah ta'ala yake cewa bal huwa kazzabun ashir wace sura ce nan daya biyu uku suratul qamar excellent suratul qamar kana bin lissafi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walam aku baghiya wace sura ce na malam suratu maryam jamil Allah ta'ala yana cewa آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا وتسورة آل إمران جميل جميل شيء كنا علاقة بعد قرآني الإمام الشنقيطي ديتاش فسر فلتابنس أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ككلم مقدمات very excellent yace a kullum kai saka ce game da Qur'ani rike shi ka zama kullum anane da shi daga cikin mafiya kyawun tafsir da aka wallafa a wannan zamani hasana cewa ba a samu wanda ya yi Qur'ani ibahi a wannan zamani irin shi ba sai dai ka hada shi da Ibn Ashir al-Maghribi mai at-tahrir wa tanwir عرفتم sai kuma tafsirin alkasimi amma kuma shirin ƙorani da sunna babu irin ibn kathir to mu samu gun kwana amma sai mun dire tukun mun sami tambaya round nawa kenan za mu je goma ne mu tsaya sannan gurbuwan kuke da shi suna tambaya ta gaba Allah ta'ala yana cewa yau matubular sara'iru wata sura ce daya biyu ku biyu kuka amsa kai ka amsa tsari khalas ba su maki malam zatul waqud kawai wannan kalmar a wace sura ne zatul waqud suratul buruj ahsantum ahsantum ahsantum Allah ta'ala ya ce wato utullin ba da zalika zanim wace sura ce wani yau da daga hannun ko? to na'am surar tabaraka zero a shi kenan ya wuce ai ya ba ku zero ko? sai dai ku faɗa gara ba sa bonus wace sura ce? نعم وجه سورة شيء سورة سورة بنجبا آه بانا سن كفدي يا يكي أقول مايك سورة القلم كو سورة النون شوف دامنا سوكيلا يكون تامين على كل حال كون سامو زيرو أنا وانا كار tambayar ku ce misali naktabis min nurikum قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وش سورة شيء نعم مالا حديد excellent جميل نعم goma ta cika? ashara kamila? to ka faɗi kowane ɓangare na samu na'am na'am kuna da maki arba'in arba'in da biyar yaya aka yi haka kun fara rumi-rumi na'am oh wancan satin allahu akbar zalika fadlullah yuti man yasha wallahu dhul fadl azim Allah ka ba mu falalarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh